من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. باب قول الرجل فات من الصلاة babu mutum ya ce sallah ta tsere mana me hukuncin wannan magana mutum ya ce ai ni sallah ta tsere mu ko ko mu sallah ta tsere mana menene hukuncin wannan karahiya ne ko ba karhanci
وقد حبر سيرين أن يقول فات من الصلاة Muhammad ibn Sirin shugaba tabi'i cikin manyan tabi'ai wanda wasu malaman suke ganin gaba ɗaya a cikin tabi'ai ba kamar sa. Wato da shi Muhammad ibn Sirin ya yi shura da fassarar mafarki. Ya mashuri ne da fassarar mafarki ya wafati jira ta ɗari da goma ya karhanta a ce mutum ya ce sallah ta tsere mana. Yana ganin bai dace ba mutum ya ce sallah ta tsere masa. To me kake har sallah ba ta tsere masa?
ولكن ليقل sai dai ya ce لم ندرك mu ba mu samu mu riski sallah ba
بقول النبي صلى الله عليه وسلم التوفيق amma kuma buhari ya ce ai ga shi an ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sallah ta tsere mana magana manzo Allah ko ai ta fi inganci
حدثنا أبو نعيم أنا حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال Ah, abu katada shine haris ibn rabi'i mutumin madina Allah ya kara yadda a gare su yace بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم wata ran muna sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallama
إذ سمع تلاوة الرجال sai ji motsin mazaje ya ji mutane suna ta kai kawo فلما صلى yayin da ya gama sallah قال ما sai ya شأنه ce a me ya samu ne na ji ana sallah wasu suna kai kawo قالوا suka ce استعجلنا إلى الصلاة ai mun gaggawa zuwan sallah ne sauri muke mu zo sallah shi yasa ka je ana ta motsawa
قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فلا تفعلوا to kan ku sake cewa za ku zo sallah da gaggawa da gudu إذا yayin nan in dai haka ne za a ce kuma salata in kun الصلاة zo sallah فعليكم بالسكينة dole barka ku fito ga sallar da nutsuwa وما أدركتم abinda Allah ya sa kun samu a cikin sallar tare da liman to shikenan ku bi sa- liman ku sallaci wannan abinda ku samu tare da shi وما فاتكم فأتموا abinda ya tsere muku kuwa to sai ku cika a wannan ruwayar Na.
fa'a fa'atin mu cewa ku cika
باب لا يسعى إلى الصلاة kuma wani hadisin nan gaba wato za a kawo shi muslim ma kuma ya ruwaito shi a kitabus salati نعم babu wannan babi ne la yasa ila salati ba daidai ne mutum ya to a guje wai dan ya riski sallah ba
وليأتي بالسكينة abin da ake والإيمان bukata ya zo da nutsuwa da kamewa وقال ya ya maza Allah alaihi salatu wassalam yace ما أدركتم فصلوا abin da ka riska daga sallar liman to ku bi shi ku sallaci wannan abin tare da shi وما فاتكم فاتموا abin da ya tsere muku kuma tare da liman ya zama ba ku samu riskarsa ba tare da liman to ku cika bayan liman ya yi sallama
قال هو أبو قتادة عن النبي wannan صلى hadisi الله عليه وسلم abu kaza ne ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa sallama wato hadisin da ya gabata ne anan ya kawo shi mu'allaki
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kama daga manzo sallallahu alaihi wa sallam وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم to قال manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا shi yasa shi صليتم kamar الإقامة ya karbo hadisin daga wajen mutum biyu نعم ya kama daga sa'id ibn musayyibi ɗaya daga cikin fuqawa sab'atu na madina wanda shi an gama akan lissafa shi sannan kuma ya kama daga abi salamata ah, wato ah, wato wanda shi ma dai wasu suna lissafa shi a cikin fuqawa sab'atu amma wasu ba sa lissafa shi su biyun da sa'id ibn musayyibi da abu salama da sun kama hadisi daga abi huraira shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce إذا صليتم الإقامة in kun ji an yi ikamar sallah فامشوا إلى الصلاة ku tafi da nutsuwa zuwa ga sallah ba da gudu ba وعليكم بالسكينة ina ware والوقار ku da nutsuwa da kamewa ولا تسرقوا kan ku ce za ku yi gudu وما أدركتم فصلوا abin da ku riska tare da limamin ku sallata وما فاتكم abin da فاتموا ya tsere muku kuma ku cika
babu mata ya kuma nasu izara aure imama babu yaushe wato mutane za su tashi in sun ga liman in dal ikamati yayin da aka yi kama ga sallah yaushe ya dace su miƙe tsaye
da suna musulun bin ibrahima ala da suna hishamu kala ka saba ilayya yahya an abdullahi bin abi qatalata Mm.
an abihi kala Mm.
kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
wato wannan hadisin kitaba ta shiga ciki na wanda ɗaya ne daga cikin hanyoyin karɓar hadisi na malami ya rubuta ga almajiransa cewa na karɓo hadisi kaza daga wajen wani Mm.
to ya karɓo shi ya haibnu abi kasirin daga annabi abi katada daga mahaifinsa abu katada hadisin ne da ya gabata gare mu a baya Mm.
kala yace idza uqimatis salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka iqama sallah fala taqumu hatta tarawni kan ku ce za ku miƙe tsaye sai kun gani Mm. babu la yasailu salatu musta'jilan wato wannan shi yasa aka ce kenan sai an ga liman ake miƙewa akwai wasu ra'ayoyin da suka zo cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka miƙe ne sanda mai iqama ya zo karkamatis salat na a sanda ya zo karkamatis salat na a sannan ake miƙewa gaba ɗaya to ah, abu hanifa ya ce a a a miƙe inda aka ce hayya alal falah Mm.
hayya alal falah Mm.
to ah, shi kuma imam ahmad ya ce wato idan an ce hayya alal salati sannan ne ake miƙewa Mm.
su dai malikawa abin da ya fi shura daga gare su yadda cewa halin ke faɗa a motasar wanda ya ƙun ma'aha aho ba'a da ha da gadarin dagaci muridu salati mai nufin sallah ya miƙe tare da iƙama ko ko sai an gama iƙama sannan ya miƙe gwargwadon ƙarfinsa domin ta yi tsoho ne ya kwan biyu in ya gaggauta miƙewa zai gaji da wuri to ya bari tukuna sai bayan an gama ikamin ma sarai ya miƙe wanda yake ko yana jin ƙarfi wanda ai ya miƙe ma da fara ikamar ko Mhm.
inda shi akwai damar haka Mm.
to Mm.
wannan dai hadisin wato a nan gaba Buha- buhari zai sake kawo shi a kitabun salati haka kuma muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da sun ruwaito shi shi yasa masu littattafan nan shida ibnu majah ne kawai bai ruwaito shi ba Mm.
to
babu la yasailu salati musta'jilan babin cewa kan mutum ya je zuwa ga sallah da gudu wal yaqum bis sakinati wal A'a, ya waqari tashi zuwa ga sallah yana mai haduwa da nutsuwa da kamewa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي كثارة عن أبيه قال قال وقال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم abu kata da ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أقيمت الصلاة idan aka yi kama sallah فلا تقوموا lokaci za ku miƙe حتى sai تروني kun ganni na fito وعليكم بالسكينة ina umarta ku inda za ku sallah ko kuna wajen sallah ku yi nutsuwa
تابعه علي بن المبارك in alimin marak basari shi ma ya ruwaito hadisin wanda nan gaba buhari zai kawo shi da isnadinsa
باب هل يخرج من المسجد لإلة babu daidai ne mutum ya fito daga masallaci bayan an yi ikama don wani dalili kana masallaci an yi ikama sallah gashi za ka yi wannan sallah to a iya samun dalili da zai hukunta cewa a ce ka fito daga masallacin حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama خرج ya fito daga rinfarsa وقد اقيمت الصلاة alhali an yi ikama sallah وعدلت an الصفوف daidaita saho حتى اذا قام في an مصلاه yana manzo Allah ya tsaya a gurin da yake tsayawa in zai limanci zai sallah انتظرنا ان يكبر sahabbai suka ce muka saurari mu ga yayi kabbara انصرف sai ko muka ga ya fito daga wajen ya tafi ya shiga rumfarsa قال ya ce الا maza وكان na nuna mana cewa ku tsaya inda kuke kowa ya tsaya inda yake فوقفنا على هيئتنا muka ci gaba da zama a yanda muke din nan حتى خرج الينا har sai da manzo Allah ya sake fitowa يدعو a zuwa gare mu kansa yana diddigar da ruwa وقد اغتسل alhali yayi wanka
babu idza qama idza qala al-imamu wato maqam daru kwanni ya daɗe a wata- a wata fuskar daga abu huraira dan Allah ya ce ai mantawa ne ashe ina da janaba ban yi wanka ba sai da na fito kuma sai na tuna shine na koma ne wankan to
babu idza qala al-imamu makanukum ga babu idan liman yace da wanda suke tare da shi ku tsaya kowa ya tsaya inda yake hatta raja'a har sai da ya dawo intazaru to abin da ake bukata daga sauran jama'a sai su saurara masa ya je ya dawo حدثنا إسحاق قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال abu huraira yake قيمة الصلاة an yi iqamar sallah فسوى الناس صفوفهم mutane suka daidaita sahu sahunsu أخرج رسول الله fadala sallallahu alaihi wasallam ya fito ilaihim zuwa gare su da garin sassa فتقدم وهو جنوب ya wuce gaba alhali ya manta ashe yana da janaba فقال yace da su da ya tuna haka أنا مكانكم kowa ya tsaya inda yake فرجع sai maza Allah ya koma gida ya فاغتسل je wanka ثم خرج sannan ya fito zuwa masallaci alhali kansa ورأسه yana digar da ruwa فصلى بهم ya musu sallah
باب قول الرجل ما صلينا babu mutum ya ce ashe ba mai sallah ba
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم wanda za mu sallallahu alaihi قال wasallama an جاءه عمر بن Umar bin الخطاب Haddad ya zo masa ranar yakin ganuwa, yawmal handaki, ranar yakin ganuwa.
فقال يا رسول Ya ce ya الله Rasulallahi, والله ما كنت أصلي wallahi ban yi sallar la'asar ba, حتى كانت الشمس har gashi rana ta faɗi.
وذلك بعد ما أفطر الصائم Wannan ko bayan ya kai a ce mai azumi ya sha ya yi buɗe baki.
مم. قال النبي صلى الله عليه وسلم To sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, والله ما صليتها wallahi ni ma ban la'asar ɗin ba.
ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا برهانا Maza, to ko, Na'am, na'am, saboda na nesa.
Na'am.
بعد المغرب a nan wato ba an ba an tagaruba ba ta kada ta shamsu tagaru wanda zaben galibi labarin kada murari ne amma ba an ba kamar a asa ba to wazalika wannan ko ba da ma abdar sa'id bayan mai azumi ya bu- ya yi buɗe baki wato bayan rana ta faɗi فقال النبي صلى الله عليه Sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce والله ما wallahi ni صليتها ban ma yi la'asar ɗin ba ونزل النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu إلا alaihi wasallam ya برهانا ko zuwa buɗe وأنا معه alhali ina tare da shi inji abu huraira فتوضأ inji jabiru inji jabiru ibn abdullahi نعم fatawara manzo Allah ya alwala ثم صلى العصر kuma ya sallaci da asar din بعد ما غربت الشمس bayan rana ta fadi ثم صلى بعد المغرب sannan kuma bayan nan ya sallar magarba wato wannan kafin a saukar da ayar salatul khawfi ne نعم. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة babu liman ya zama wata bukata ta bijira gare shi ta arihu lahul hajatu bukata ta bukata gare shi ta afku gare shi ta bijira gare shi bayan an yi iqama ya iya tsayawa ya biya wannan bukatar ko kuwa abin da yake wajibi a kansa shi ne kawai ya sallar
حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر- بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال anas ibn malik yace قيمة الصلاة an yi iqamar sallah sallar isha yadda muslim ya ruwaito daga ruwayar hamadu daga sabit daga anas نعم والنبي صلى الله عليه وسلم alhali يأتي anas رجلا sallallahu alaihi wasallam yana isiri yana ganawa da wani mutum نعم في جانب a المسجد gefen masallaci فما قام إلى الصلاة manzo Allah bai zo wajen sallar nan ba حتى نام القوم har sai da wasu suka fara bacci
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة babin cewa a iya magana in hali ya ɗauro bayan an yi ikamar sallah
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابت بنانية عن رجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة an yi rajuli ya tambayi sabitin bunani in zuhu mai dukkanin daga mutumin da zai magana bayan an yi ikamar sallah daidai ne فحدثني عن أنس بن مالك kin sabit ya faɗa min hadisi daga anas ibn malik قال anas ibn malik yace وقيمة الصلاة an yi ikamar sallah فأرى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل sai wani mutum ya tari manzo sallallahu alaihi wasallama فهبطه mutumin nan ya tsare manzo yana faɗa masa magana wata bukata tasa بعد ما أقيمت bayan ku الصلاة an yi ikamar sallah yanzu Allah ya saurari mutumin bai ce masa a a kauce ba
باب وجوب صلاة الجماعة babu wajen sallar jama'a cewa sallar jama'a wa ai sallah a cikin jan wajibi ne
أو بعد ما أقيمت الصلاة Eh, sai babu ko وقال الحسن وقال الحسن حسن البصري yace in mana'atu ummuhu an al-isha fi jama'atin idan mahaifiyar mutum ta ce da shi kai ya je sallar isha a cikin jama'a shafaqatan alaihi dan tana tausaya masa lam yuqiha ba ya bi ta ba ya je sallar to ما أتكلم باب sai a باب cikin وجوب صلاة الجماعة babin ya ko? Mhm.
قال الحسن ثم منعت أمه Hassan Bakari ya ce idan uwar mutum ta hana shi daga yin sallar isha a jam'i الجماعة شفقة don عليه tausayi gare shi لم يطيعها ba ya ce zai bi ta ba.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce والذي نفسي بيده na rantse da ubangijin da numfashi na tabbata ga ikonsa.
لقد هممت ان امر بحجر Hakika na yi umarni na yi nufin umarni da itacen wuta a فيهدم tara ثم امر بالصلاه sannan umarni da sallah فيؤذن a yi لها kiran- a yi kiranta ثم امر رجلا sannan bayan nan umarci wani mutum فيؤم yawan الناس mutane limanci ثم اخالف الى sannan ka tafi رجال zuwa wajen wasu mutane فاحرق عليهم بيوتهم kona musu gidajensu da wannan itacen da aka tara
والذي نفسي بيده wato waɗanda ba sa zuwa sallah ashe da manzo Allah yake zai kona musu gidajensu dan sun bar abin da yake farilla ne نعم shine dalilin kawo Buhari wannan hadisin a wannan babu نعم don ya nuna cewa zuwa sallar jama'a faru aini ne kenan Ah, akwai dai zantattuka da yawa na malamai akwai wanda suka tafi akan wannan akwai wanda suka tafi akan cewa ai ita sallar jama'a faru kifaya ce Na.
abin da ke bukata duk inda aka samu kungiyar musulmi to lalle a cikin su a samu masu tsaye da jama'a amma ba cewa aka yi sai kowa ya je ba sai dai din duk gaba ɗaya ba su je ba to sun yi zunubi akwai masu cewa sunna ce ainiya akwai masu cewa sunna ce kifa'iyya shi yasa akwai zantuttuka da yawa a kai Mm.
a da da auza'i da wasu manyan ma- malaman hadisi daga shafi'awa kamar ibnu huzaima da ibnu hibbana da ibnu munzir da wasu daga shafi'awa sun ce sallar jam'i a je sallah a yi a jama'a a kowace sallah inda ya ta farilla ce to haka faru ainihi نعم illa iyaka ba ce sharaɗi ne a ingancin sallah نعم a wajen su mutum ya sallar shi kaɗai ya bi farilla ainiya ya yi zunubi babba amma kuma ba a ce sallar tasa ba za a karɓa ba abu hanifa da imam malik allah ya ƙara dagare su suka ce "Ah, sallar jami'i sunna ce mu'akkada Mm.
Ah, wannan wata fuska ce daga shafi'awa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da Buhari da Muslim suka ruwaito cewa salatul jama'ati afdalu min salatil fajr bi 27 daraja Mm.
kuma da manzo Allah bayan ya yi hijira ya dore a cikin yin sallah cikin jama'a Mm.
to
wallazi nafsi biyadihi ah, amma aka ce zahirin abin da za a gani daga nassin imami shafi shine cewa ita sallar jama'a farko kifaya ne mafi yau manyan almajiransa na farko duk akan haka suke. imami nawawi ya inganta haka a minhaji littafinsa minhaji to wasu daga cikin malikawa sun tafi akan haka haka ɗahawi da karfi da waninsu daga hanafiyawa su hujjar su hadisin abu dawuda Mm.
wanda ibn hibban ya ci hadisi ne ingantacce cewa bayan da za a yi a ce an samu mutum uku a gari a ce an sami mutum uku musulmi a gari a ce ba sa yin jami'i ba sa iƙa ba sa jami'in sallah to sai shedan ya rinjaye su shi yasa ashe kenan faru kifaya ce kenan to wannan jin nafsi ne da himan Allah ce na rantsa da ubangiji da nufashi na tabbata ga ikon sa law ya law ahadu da ɗayan siyasan annahu yadur arakan samina cewa zai samu tsoka mai mai aw mirmataini ko tsoka biyu sunataini a kyawawa wato zai samu kashin da zai gwagwaya wanda yake mai mai ko zai samu tsoka biyu kyawawa da nama da ya je sallar isha da ake amfanin duniya ne da ya je
babu fadlan salatul jama'a babin falalar sallar jam'i wa kana al-aswadu a sodom ne zidan na haɗi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya kasance idza fatatu lil jama'atu idan bai sami jam'i ba a masallacin unguwarsu zaba ila masjidin akhara sai ya je wata- wani masallacin sai ya fita daga unguwar tasu ya je duk inda Allah ya sa zai sami jam'i ya samu
waja alasu ila masjidin ana sulmin malik ya zo wani masallaci asulli fihi da haƙiƙa an riga an yi sallah fa'azana ya yi kiran sallah wa ya aqama yi iƙama wa salla jama'atan ya yi sallah da jam'i daman ya zo ne da mutanensa wannan kenan yake nuna ashe in an yi sallah a masallaci a ke yi kenan yanda da yawa daga malamai suka tafi a kai amma malikawa suka ce don tsoron abubuwar gaba da kuma rashin haɗa kan jama'a a bar haka نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ya قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce صلاه الجماعه sallar jam'i تقبل صلاه الفجر ta fi sallar mutum shi kaɗai 27 ta درجه daraja ashirin da bakwai
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا الليث قال حدثني ابن بن الحادي انا عبد الله بن بن خباب انا ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه abu sa'id وسلم al-khudri يقول ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa صلاه الجماعه sallar jam'i تفضل صلاة الفجر ta fi sallar mutum shi kaɗai بخمس وعشرين da درجة daraja ishirin da biyar.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه Na da وسلم ba wani rana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce صلاة الرجل في sallar الجماعة mutum shi kaɗai eh, sallar mutum a cikin jama'a تضعف على ana صلاته في بيته nimbinta ta bisa a ce yayi sallah a gidansa وفي ko a سوقه kasuwarsa shi kaɗai 25 da ضعفا ninki ishirin da biyar.
وذلك Wannan kuwa أنه إذا توضأ shi mutum idan ya alwala فاهت ya الوضوء tsaya ya kyautata alwalar ثم خرج إلى sannan المسجد ya fito zuwa masallaci لا يخرجه إلا ya السلام zama ba shi da wani dalilin fitowar illar salatu sai ko sallah manufarsa ɗaya da fitowar shi ne zo ya sallah لم يهب خطوة ba zai tako ba tako إلا رفع له بها درجة sai ko an ɗaukaka masa daraja da wannan takun da ya وخط عنه بها خطيئة an sare masa da zunubi da wannan takun da ya فإذا صلى idan ya sallah لم تزل لم تزل الملائكة mala'iku تصلي ba su عليه gushewa suna sai masa addu'a ما دام في matuƙar da مصلى ya ci gaba da zama a gurin da ya sallah اللهم صل عليه suna cewa ya ubangiji ke salati gare shi اللهم ya ارحمه ubangiji ka ji kansa ولا يزال أحدكم في صلاة ɗayan ku ba a gushewa ana ta rubuta masa ladar sallah من تزل matuƙar الصلاة ya zauna yana sauraron sallah shi yasa wani duk sallah sai ya sallah goma kenan ko fiye da haka tunda ya daɗe yana sauraro wanda kuma duk rubuta masa ladar sallah nan ake ta yi Eh, wani kuwa da sai an ji an yi ikama za za a tafi a guje ya ya zama kenan an samu sallar dai guda ɗaya ita ma ɗayan la'alla ba cikakkiya yadda ake so ba. Mm.
باب فضل صلاة الفجر في جماعة Babin farar da take cikin sallah asuba a cikin jama'a.
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب Mm.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن Mm.
أن أبا هريرة قال Abu Huraira ya ce, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "Na ji manzara يقول sallallahu alaihi wasallam yana cewa, تقبل صلاة الجميع جمعي "Ihun, salata ahadikum wahdahu salatul jami'i sallar jam'i ta fi sallar ɗayan ku shi kadai bi 25 da juz'an yanki 25 wa tajtamiu malaikatu al-layli wa malaikatu an-nahari fi salati al-fajr mala'ikun da suke saukowa duniya don rubuta aiki tsawon yini da kuma wanda suke saukowa don rubuta ayyukan bayi tsawon dare suna haɗuwa a nan duniya daidai sanda ake sallah asuba su wanda suka yi aiki da daddare ba su riga sun tashi ba su wanda za su yi aikin saf- rana kuma sun sauko
ثم يقول أبو هريرة sannan abu huraira kan ce فقرأوا إن شئتم ga shaidar wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani in kuna so ku karanta faɗin ubangiji إن قرآن الفجر كان مشهودا hakika sallar asuba sallah ce da duk mala'iku masu aiki a cikin bayi masu kula da ayyukan bayi suke halartar ta
قال شعيب in shu'aib yace ما حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال ablan umar yace كلها في سبع وعشرين درجة Magana ya ce sallar jama'a sallar jami'i ta fi sallar mutum shi kaɗai da daraja 27.
حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء Abu Darda ya shigo gare ni, Ubi Ummu Darda وهو مغضب alhali yana cikin fushi فقلت ما ابغضك yace ma agara baka ne yasa ka fushi فقال yace والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا wallahi ban san wani abu ba daga abin da da al'ummar manzo suke kai الا انهم يصلون جميعا abin da ya rage kawai suke yi wanda na san da ana yi shine suna yin sallar jami'i amma duk abin da da ake yanzu an daina
لا حول ولا قوة إلا السلام عليكم بن الله قال بالله لكن حدثنا ابو سامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اعظم الناس اجرا في الصلاه wanda ya fi kowa girma la- lada a sallah ابعدهم wanda ya fi nisa da masallaci فابعدهم sai wanda yake bin sa a wajen tafiya zuwa masallaci والذي ينتظر الصلاه wanda yake tsayawa ya saurari sallah حتى har يصليها ya sallace ta tare da liman اعظم اجرا ya fi girman lada من الذي يصلي daga wanda yake yin sallah a farko sannan ya bacci babu بعض faranta الهجر الى الظهر babu farar ɗaukar gaje zuwa sallah a zahar
حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Kiyama da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce بينما رجل يمشي بطريق a wata wani mutum yana tafiya akan hanya وجد غصن شوك على الطريق sai ya ga wani reshe na bishiyar kaya na itacen kaya akan hanya فأخره sai ya ɗauke daga kan hanya فشكر الله له ubangiji ya yaba masa wannan aiki da ya yi فغفر له ya gafarta masa saboda haka ثم قال sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الشهداء خمسة wanda ake rubuta musu ladan shahidi mutum biyar ne المدعون na farko wanda ya mutu ana cikin annoba ya mutu da annoba والمبعون sai kuma na biyu wanda ya mutu da ciwon ciki والغريب na uku shine wanda ruwa ya ci وصاحب العدم na hudu shine wanda gini ya fadowa والشهيد في سبيل الله na biyar shine wanda ya shahada a yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah
وقال wato shi wannan shine wanda yake yayi shahada ta duniya da lahira نعم ma'ana ya shahada ta duniya ba maganar a yi masa wanka ba a bukatar a yi masa wanka نعم ba a bukatar a yi masa likafani ba a bukatar a yi masa sallah Ya- da tufafin da aka kashe shi za a binne shi ba tare da an masa sallah ba ba tare da an masa wanka ba amma su wayancan guda hudun da aka fara faɗa su shahidai ne na lahira ba na duniya ba ba su samu shahada a duniya ba domin ko za a yi musu wanka za a yi musu likafani za a yi musu sallah akwai kuma wanda yake shi shahidin duniya ne kadai shine wanda yake ya je yakin yakin da aka yi don taimakawa addinin Allah amma shi ba dan Allah ya je ba Allahu akbar.
dan wani abu ne aka kashe shi to tunda mu ba mu san zuciyarsa ba ba za mu masa wanka ba ba za mu masa likafani ba ba za mu masa sallah ba amma wajen Allah ba shahidi bane mu a wajen mu dai za mu lissafa shahidi amma wajen Allah ai ba shahidi bane to
wa qala yayyace law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-sajl al-awwali wato bayan wa'annan da aka lissafa akwai wasu da yawa da aka lissafa na'am kamar wanda ya mutu a da gobara ko kuma mace ta mutu da naƙuda Eh, akwai ma wata ruwaya ta cewa wanda ya mutu a halin bakunta to shi ma ya yi shahada ko da yake an ce isnadin hadisin rarrauna ne ibnu majah ne da ya ruwaito shi haka nan kuma an ce wanda ya kware ya mutu da kwarewa shi ma ya yi shahada haka nan wanda dabbar jeji ta zama sababin mutuwarsa kamar kura ce ta kama shi ta ci ta kashe shi to shi ma ya yi shahada akwai dai ƙarin wasu da yawa in an lissafa sun haura ishirin amma nan gaba za a ƙara bayani a kai na'am to wakala manzala alaihi salatu wassalam ya ce law ya'lamu an-nasu da ma fi mutane sun san an-nida'i abin da ke was-sajl cikin al-awwali kiran sallah ladan da ke cikin yin kiran sallah ko tsayawa a saman farko thumma lam yajidu sannan suka samu ba su samu hanyar da za su bi ba illa an yastahimu sai ko alƙuri'a cewa wanda sunansu ƙuri'a ta ayyana yi kiran sallah ko wanda sunayensu ƙuri'a ta ayyana su tsaya a tsawon farko lasamu ko da alayhi sai dai ai ƙuri'a ba wanda zai yadda a ce ba shi zai kiran sallah ba ba wanda zai yadda a ce ba shi zai tsaya a tsawon farko ba
law ya'lamu da sun abin da zai ɗaukan da sun san abin da yake cikin ɗaukan garji lasamu ilayhi da sun riga zuwa ɗaukan garjin da kowa ya tafi zuwa sallah da wuri
ولو يعلمون ما في العتمة والسبه da sun san abin da yake cikin zuwa sallar isha a cikin jama'a da zuwa sallar asuba a cikin jama'a لا عتمهما da sun je musu ولو حبوا koda da jan gindi ne wato wannan hadisin ya kunshi hadisai guda uku Eh, shi kutai batu da alaba shi ne ya faɗa gaba ɗaya Eh, shi kutai batu da sa'idin almajirin imam malik نعم to shi ya faɗa gaba ɗaya kutai batu an haife shi ɗari da hamsin ya wafati mai can da arba'in yasa ya shekaru casa'in a duniya almajirin imam malik ne malamin buhari نعم ne to نعم ya zama sun tashi babu hisabil asari نعم Ita rumfar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ina take a masallacin Hmm?
ne? Rumfar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci.
a yanzu kusan ai inda kabarinsa yake don wajejen ne rufar tasa
Na'am.